بصير فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ولكم شرك يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعملوها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة yawa musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da kaddara wasa ya sake haɗa mu a daidai wani lokaci na bayan la'asar a wannan yammaci na ranar juma'a a yau muna goma ko goma ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan biyu na shekara dubu biyu da ashirin da shida miladiya har yanzu dai ci gaba da tafsir na alƙur'ani mai girma jiya mun kwana aya ta 25 ko 20 to da ɗaya ne amma dai zan mu koma da biyar dan da ɗaya ita ce gurin tashin ita ce gabar tashin ba a eh 25 kenan zan mu tashi 21 zan mu tashi ko yawwa to insha Allah kuma a takaice ba manta ba bayan Allah subhanahu wataala ya gama mana bayani sulfin kalale mutane uku na muminai kafirai munafukai kuma aka bambance mana abin da yake tsakanin su na arzikin duniya da lahira ma'ana ko matsiyacin duniya ko matsiyacin lahira imma dan aljanna ko imma ɗan wuta kuma Allah subhanahu wataala ya ƙara buga mana misalai dan abin ya fito karara mu gane to yanzu gabar da za a tashi Allah subhanahu wataala zai faɗa mana dalilai hujjoji mana zai bayyana mana hujjoji da dalilai da suke nuna akan kaɗaituwarsa cewa shi kaɗai ke ya hada hula sharika lahu in za ka bauta masa to ka bauta mishi da tauhidi ka kaɗaita shi kaɗai ka mishi ibada tsantsa kuma sa'an nan Allah subhanahu wataala zai nuna mana mai nuna mana mutane irin ni'imar da ya musu domin su mishi godiya saboda haka shi sun ce Allah subhanahu wa ta'ala sai fara bayani da cewa ya ayyuhan nas aran nan muka ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون مم.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون to Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhan nas ma'ana Allah yana faɗakar da bayi duka gabaki ɗaya yana faɗakar da mu zuwa ga mu ya nuna mana dalilai na ƙudurarsa ikon Allah da kuma kaɗaituwarsa cewa shi kaɗai ne wallahi babu wani in ba shi ba duk abin da zaka haɗa shi da Allah da Allah to haƙiƙa kayi zalunci ba ka kyauta ma kanka ba don bai dace ba ka haɗa Allah da kowa. Ga kuma dalilan, Allah ce ya ayyuhan nas sai mana kira, kira kuma na duniya ne da baki da ba an keɓance wasu ɓangare ba an bar wasu ɓangare ba. A'a duniya ga baki da da kafiran da musulman da arnan da munafikan duk ga baki da dukan mu ne ne ƴaƴan annabi Adam ne ma'ana kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ku taron ƴaƴan annabi Adam da shukokinsa ga baki ɗaya. ku tuna ni'imar da na yi a gare ku yanzu tuna wannan ni'imar zai sanya in har kana tunani shin ya kamata ka haɗa Allah da wani shin ya kamata haɗa girman Allah da girman wani shin ya kamata ka haɗa Allah kana roƙon Allah kana roƙon wani shi ne Allah ce ku tuna ni'imar da na yi a gare ku idan har kuka tuna ni'imar nan to mai hankali mai tunani to wajibin shi a gare shi ya bauta wa ubangiji ya kaɗaita shi domin Allah subhanahu ta'ala ya samar da kai daga babu da babu ku ya samar da ku shi ne Allah ce allazi khalaqakum wallazina min qablikum Allah da ya samar da ku da da ya samar da ku da kudurar shi daga babu da babu ku yanzu ma aka same ku shi ne jiya muka buga misalai muka ce shekara ɗari da farke babu mu kuma haka yadda yanzu muka yi babu mu eh har aka ce to an yi tsami da lewa yake tsammanin akwai taɗarin ta gaba akwai shi kowa ya shiru ke na domin tabbatar dukkan mu dai za mu mutu ko ma mutattu ne kai babba abin mutuwar ce muke tsoro ya za ta zo to ba shi tsoronta mu gyara kadari ne da duhun shi to mu gyara hasken anan mu zama ɗauki hasken tsayuwar al'iyama da walalanta duk anan zama ɗauki magani ita ma aljanna da amani ba komai bane ba in muka yaki zukatan mu muka bi kawai abin da Allah yake so da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu akai to wallahi shikenan mun gama la'allakum tattaqun Allah ce matukar kun yi haka wallahi haƙiƙa za ku samu takawa domin la'alla tabbas ce in dai har ko zai kawo Allah yadda Allah yake so ka kaɗaita Allah da tauhidi ba tare da ka haɗa shi da kowa ba ka tsaya Allah tsantsa tur to insha Allah zaka samu takawa domin da haka ake samu takawa wanda ko ya samu takawa to hakika ya tsira dan duk abin da ake kokarin da ake da Allah zai samu ya faralin ta mana azumi ya faranta duk takawa ce da misali ta da mutum ya samu takawa to shikenan Allah ce ku tuna ni'ima dan ku kasance daga cikin taron bayin Allah waɗanda suke masu takawa masu takawa kuma su ne masu samun shari'a masu samun babban rabo to sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da kuma idaya mana irin ni'imar da yi a gare mu domin wannan mukallafai duk wanda yake mukallafi mana baligi wanda shari'a ta hau kansa da shi ne Allah subhanahu wataala yake bayanin nan saboda haka sai Allah subhanahu wataala ce allazi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a bina'an Allah subhanahu wataala yake cewa shi ne wanda ya sanya muku ƙasa a shimfiɗe ya shimfiɗa mana ita bayan ya shimfiɗa mana ita kuma ya zanya mana ita ta zama ita ce matabbacin ma'ana gurin zamani idan Allah ya ga dama sai kyale mu kuma kasar ta fitar da kasar kuma ta gaga da samuwa sai ka yi gini ko ana cikin nima ko sai ya yi nisa ko sai kasa sai ruwa ya ya ɗan ya yi ɗan bori ya yi ɗan bori sai girgira kasar kawai sai ka ji ka gini ya faɗo kasa ko kuma a kuna kwanci kawai da kasar da kasa ta motsa kawai sai ka ji ku faɗo kasa shirin amma duk Allah subhanahu wataala bai ba sai tabbatar mana da ƙasar nan da ta nan kafaffa ya shimfiɗa mana ita ka tsala da kuɗin da kake so ka je ka dawo kuma ka gina ka haƙa kai abin da gada ka fitar da ma'adinai ka fitar da ruwa duka gaba kida wayi wannan Allah duk duniya duk kafircin masu kafirci ga su fir'auna sallah mariji su waye wanda suka ce ma su su ma suna kashewa suna rayawa shi kuma fir'auna yake shi ma shi ne Allah babba amma duk shugaban ƙasar da fitsarar su ba su ce ba har yanzu suka gina ƙasar nan suka yi kaza har yanzu ta sani ba wanda yake shi yayi ta ƙasar nan ba wanda yake shi yayi ta sai dai a gama fitsara mutum yace shi ma Allah ne ko shi ma wancan yace yana kashe yana rayawa to saboda haka dan Allah da wanda yayi wannan da wanda bai koyi ba shehun ka ko walinka shi ba abin da yayi ma tukwa shi mulkin ba zai ba zai da mulkin irin na su fir'auna irin na su lamaruzu ya kama su karya su yi inda suka dama bai da kuɗin da suke da shi kuma ya mutu yana kabari ka bar mahallici alhayyu alqayyum ka koma kana roƙon wancan a ji hankalin ka dan Allah ina kokolwa ka kake da tunani ko ba a faɗa maka ba da Allah rayayyen sarki da wannan shehu ya mu wanda ya mutu shi kuma da Allah wanda baya mutuwa alhayyu alqayyum arraji'u kuma kayara shine mai azantawa shine mai rayawa shine mai kashewa shine mai rayawa shine mai arzantawa shine mai badawa shine mai hadawa amma a ina basira ka zata taushe ka zo ka fa'a gindin kadari kana roƙonsa abin da ba zai iya baka ba yana rayuwa ba zai iya maka ba barin kana kuma ya mutu ina fata ana gane ƴan uwa wannan shehun da kace shi wani ne zai muƙaddara yana da daraja yana da yaminin ne da sauransu to amma in yana raye ya iya ba ka arziki ya iya ba ka aihuwa ya iya kashe ka duk a mutuwa take a hannun Allah take idan Allah subhanahu wataala ya dama sai a cika maka kwakwabin baka mutu ba in kwanan ka kwanan da Allah subhanahu wataala bai san samu bai kare ba to duk muga ma sai a raba muku maka miƙe domin rayuwa a hannun Allah take to wannan shi ne ake so ɗan uwa da baki ɗan mu gane mu dawo tsantsa da hankali mu zuwa ga tauhidi mu kaɗaita Allah abin da Allah yake so duk wanda yawa Allah wannan to wallahi in dai ka mutu a wannan aqida ka tsira insha Allah ba wani abu ne ba wai ya fi son wancan bane ba ya fi son wancan a akwai malamai sun ce a'a inna akramakum inda lahi atqakum wanda ya fika daraja ya fika matsayi abu Allah wanda ya fika tsoron Allah ba launi ne ba Allah subhanahu wataala zai fifita sai saboda launi ko kyau ko baƙinka ko arzikinka ko mulkinka a waye ba ka dishi ya ba ka dani me na burgewa abin da yake so kai da ya ba ka kuɗin da kai da ya ba ka ba da kai da ya ba ka mulkin da kai da ya ba ka ba abin da yake so a fukafu wanda ya fi jin tsoron Allah wanda ya kuma Allah da to duka wannan misalai da Allah yake buga mana don mu dawo mu bauta masa shi kadai ka yarda in dai kashewa ne shi kadai ke kashewa in rayawa ne shi kadai ke rayawa in badawa ne shi kadai ke bada in lafiya ce shi yake ɗora ciwo kuma shi yake bada lafiyar yanzu za ka bar mai ɗora ciwo kuma koma neman lafiya a wajen wani ina fata an fahimta da kuma tubka da warwara ne muke kai ka san in ciwo ya samu ka fita Allah ne ya ɗora maka to kuma Allah bai ɗora maka kuma baka koma gare shi kace Allah kuma ka yaye ni ka bi gare ka faɗa masa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana ya buga mana misali a rayuwar annabawa ya jarabce su karshe da sun koma ga Allah sun barwa Allah kuma Allah ya ba su lafiya duk dai ƙananin ciwon ka baka rike ba ba kai shekara ashirin ba ko shekara goma kana yi ba to amma ko Allah subhanahu wa ta'ala nuna ma annabawansa ma ya jarabce su ciwo ko da wani shekarun ha an tsare su an hudda su gari kuma suka haƙura su koma ga Allah to shi ne ake bukata ni tauhidin nan in ce ya same ka ko ya samu wannan naka a koma ga Allah Allah kai ka dora ma dan uwana ciwo Allah ka yaye masa Allah kai ka dora min ciwon nan Allah ka kawo min maganin sa amma ba ka daban ba mai dora ciwo daban mai neman magani yayewa daban an koma gindin boka an koma gindin dan tsubu an koma gindin a ce sa hannu ne a ce kaza ne duk a hujja maka imanin ka a'a abin da duk wanda kira mu koma ga Allah mu rike Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yana faɗa ki a cikin hadisin qudsi Allah yake cewa ana inda zanna abdi Allah yake ina ma a yanda bawa na zace wallahi in kai zace Allah cewa zai amsa ka wallahi zai amsa ka in ka zace ko Allah da zai amsa ka ina kai in haka zace na asalatin ka in ka zace Allah zai iya baka lafiya ko kuma wallahi zai baka lafiya in ka zace shi da zai baka lafiya ko haka zaka zanna saboda haka yadda ka ɗauki Allah haka zai ɗauke ka haka zai yi mu'amala da kai zai yi maka ta'amuli amma kai ka san shi yake ba lafiya to saboda haka abin da yake so ka koma ga Allah mu koma ga Allah mu dogara ga Allah wa tawakkala ala al-hayyul qayyum mu dogara ga rayuwar sarkin da baya mutuwa wa tawakkal ala Allah mu dogara ga Allah ne da al'amarin Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu kharaja duk wanda ya tsira Allah Allah zai sanya masa mafita cikin al'amuransa mana ɗan uwa mu jaddada tauhidi matukar tauhidi ya zama to al'amuran komai zai tafi daidai wallahi matukar ba tauhidi duk sallar da zamu duk azumin da zamu duk sadakar da zamu duk abin da zamu matukar tauhidi bai zama ba haza an mansura ne ta sha tutar babu ko da an karba ga sallar kayi an karba ga azumin kayi an karba ga sadakar kayi an karba ga zumuncin kayi an karba wallahi idan babu tauhidi ka tashi a tutar babu kayi asara Allah ne ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura yace a lahira za mu daga ka zo kana bunƙuƙu kana bunƙawo kayi abin kirki Allah ce wannan ita ce sallar ita ce azumin Allah ta haba'in sa sai da yanda ka san mai shiƙa tana daga abu iska ta tafi da shi to haka Allah ce haba'an mansura saboda haka mu ji tsoron Allah ɗan uwa mu gyara imanin mu gyara tauhidi duk abin da zan yi tauhidi shi ne a gaba duk abin da zaka in babu tauhidi asara ce shi yake ga manzon Allah ma ko gwamnoni zai aika ko ɗan aike zai aika a mu'azuma da zai aike shi a mishi falyakun awwal ma tad'u ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah shi da ya babu abin bauta da gaskiya sai Allah saboda haka ɗan uwa mu tsarkake tsakanin da ubangiji ubangiji baya son kishiya ubangiji baya son shirka ba abin da Allah ya tsana irin shirka wanda yake yana shirka to wannan karara ce dan wuta ne ba kai kafara ko kafara ba kai إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة دون wanda ya shirka ga Allah to Allah ya haramta mishi aljanna Allah kare mu to saboda haka kuma Allah yake bayyana mana ni'imar da yake domin hankalin ya dawo dan Allah ne wannan shine zan hada shi da wanda bai yi wa Allahu ja'ala lakum al-arda firashan Allah da ya sanya mana ƙarshen fuda mana ƙasa wanda kai kanka shi wannan wani naka da mutu babu masu ba bai taɓa ba barin ƙasarsu ba bai san ba a ƙasar take ba ko irin na kwaɗin da ma bai yi na karanta da shi istuwar a ce ba nan lafiyar sun yi otun biyu ko ba haka ba to saboda haka amma kuma ubangijin da ya gyara mana wannan ƙasar gafar rabbi ce amma kuma ya zo da ta tafi sabbi ya sanya mana ne gini mu hau mu noma mu yi komi da asamanta sani kuma ta zai mana tsarki wasama abina'an bayan haka Allah subhanahu wataala sun ya mana sama ta kasance rufi a gare mu ga ta ne kamar kudda ta kare bayan ta zama rufi kuma take da abin mamaki abin mamaki tana caccanzawa waye ke caccanza ta ta sabkar mana da ruwa wa yake sabkarawa wa yake ba ta umarni ta dinga tafiyar da gizagizo ruwan nan ya sauko ya kasance ni'ima a gare mu abincin mu mata Allahu wal an'amikum mu samu mu samu abincin mu ko mu samu abincin dabbobin fala tajalu lillahi haddana ya kamata a ce kada mu samu Allah kishiya kuma gashi zaman nan walaqad zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin Allah ta mun kawasa muku ta in dare ta zan daga tun dare tsayi haske iri iri wanda suka karyanci taurari sai ga su to in a daji ne ma sai su nan gabas ne nan kudu ne nan arewa ne nan kaza ne suna bin tsarin taurari ga su da sauransu anzala min as-sama'i ma'an bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mana da ruwa mai daɗi daga sama da kudurarsa da ikonsa da ya rike kuma da bana zai ta zo a Allah ya rike ruwan kare da kuma kafin da idan da shi ne wahala duk an ta bayyana an yi mulki an yi la'asar fa akhraja bihi min as-samarati rizqan lakum bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ruwa daga sama sai kuma Allah ya fitar mana abinci ‘ya'yan itatuwa da ayyuyan nan bayan ƙasa ta buce ta yi ras ko ina sai zafi ciyawa ma ta yi ƙawas da an yi ruwa guda Allah subhanahu wataala ya saukar kwana ɗaya kwana biyu kai sai daga ƙasa ta yi tsanwa ta rayu da ta mace kuma yanzu ta rayu a wannan ruwa guda ɗaya ciyawa mai ɗaci ta fito mai zaƙi ta fito mai tsami ta fito mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza duk a ruwa guda ɗaya shi kashi wannan Allah ba aya ce ba ai kamata a ce ruwan shinkoki masu masu ɗaci daban ruwan shinkoki masu tsami daban irin su tsamiya ko ba kamar irin su maɗaci ruwan su daban kuma ruwan su hatsi daban ko ba kamar ruwan su mangoro daban amma duk a ruwan guda ɗaya Allah yake fitar da wannan kuma tsiron ya fito da ƙasa kuma sai sha bamban ɗanɗanin ya sha bamban wani ganyen ya sha bamban duka wa yake mana wannan Allah subhanahu wa ta'ala har yanzu ba wanda yake shi yake tun kuma mutum ya muke har Allah min da wani in ka fashi bauta ba za ka wuta mishi kaɗai ba in ka fashi roƙo ba za ka roƙe shi kaɗai ba sai ka mishi shi kuma sai ka muka maka ka haɗa shi da wani sai ka ce shi sai ka ce wani kafin a yi shehu kafin wani su kuma wasu wacce na ba su kuma wasu da kira ya kamata duk waɗannan ma'ajiya hankalinmu shi da Allah ke ga kira fala ta ja'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun yadda kun san ne dalilin da sun Allah ke faɗa mana wannan ni'ima yake mana na bayani dalla dalla dan jan kunne fala ta ja'alu ya ku bayin Allah kadda kurki shirka ku haɗa Allah da wani kana bautar Allah kana bautar Juman kana bautar Allah kana bautar Jesus kana bautar Allah kana bautar Wali kana bautar Allah kana bautar Shehu wa antum ta'lamu alhali kuma kun sani cewa ba wanda ya halitta a cikin su kuma ba mai arzikawa ba mai halitta ba mai arzikawa wala shi insan wala jesus din wala almasiru wala waliyin wala shehu wala wala wala wala da dukkan su ba mai halitta kuma ba mai arzikawa to kuma da me kuka faɗa Allah da kira da Allah ke mana tauhidi tun kafin a shiga tukon a shiga sauran bayanan kenan Allah ke jan hankalinmu akan tauhidi idan ta goge zanna to duk komai zai zo sauki fala ta ja'alu lillahi wa andadan wa antum ta'lamun kada ku sanya wa Allah kishiya alhali kun sani cewa Allah shi kadai ne mai halitta shi bai halice ka ba wani bai halice ka ba Jesus bai halice ka ba gumaka ba su halice ka ba Allah ne halice ka to dan ka bin da hada Allah ne yake da wadancan da ba su yi ka ba Allah ne ba ka arziki ba ka aikin nan ya baka sana'ar da kake yi ya baka kuɗi ya baka mulki ya baka ɗaukaka su waɗannan duka ba su baka ba gunkin bai baka ba jerin bai baka ba tsarin bai baka ba shehun bai baka wali bai baka ba jesus bai baka ba to dan kuma wai kake haɗa Allah da wani kawai ka kaɗai ta Allah shi kaɗai kawai shi da kai kuma tsashin da da bakin da bakin da bauta miki kare to ya ka baya so Allah ta zai so mana ashraka mai shay'an taraktuhu wa shirkuhu duk wanda ya haɗa da wani Allah ta na bar shi da shirkarsa saboda haka mu ji tsoron Allah subhanahu wataala ɗan uwa Allah subhanahu wataala shi ne fitar mana da nau'uka na shirkoki na abinci na ƴaƴan itatuwa daban-daban arziki gare mu arziki ga dabbobin shi ya halicce mu shi ne mamallakin shi ya yi gidan da mai gidan gabaki ɗaya sai Allah ce mu wa in kuntum fi raibin
مما نزلنا على عبدنا فأتي بسورة فأتي بسورة ويأتها أن دون الله كنتم صادقين
To,
فإن تسألوا عن أن فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة
mm, أعدت للكافرين
to, Allah subhanahu ya bayyana mana abubuwan da kun dai cancantarsa a shi shi kaɗai ya cancanta mu bauta mishi kaɗai. To yanzu a ƙarƙashin wannan kuma a ƙarƙashin dalilai na tauhidi hujjoji kuma Allah subhanahu wa zai tabbatar mana da gaskiyar annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiyar manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo ne da gun Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai ƙara kafa mana hujja da take nuna cewa alqur'ani nan ga garbadai ne shi ne zai tahaddi sai Allah ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina idan kun kasance ya ku mutane har yanzu magana mutane ake domin duniya ce Allah yake ma magana ba yanzu an ce ɗauke mummunan ko kafire ba a a duniya ce gaba ce da da mummunan da kafiran da waɗanda suka yi imani da waɗanda ba su yi imani ba duka Allah subhanahu wataala yake faɗin dalilai na hujja wanda in dai hankali lafiyayye ne wallahi zai gane dawo da Allah subhanahu wataala saboda haka idan kun kasance kuna cikin kokonto sama da abin da muka aiko bawanmu manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama abin da muka bashi na alqur'anin nan kuna kokonton kan gaskiyarsa cewa daga Allah ne ko ba daga Allah ba Muhammadu ne kirkiro ko ba Muhammadu ne kirkiro ba fa atubu suratul muslimin abu ne sauki kun da yanda kaga ko zo da sura guda irinsa ba kun ce ba da kun Allah bane ba shi yake kirkirawa yake shiga ɗaki yake rubuta yake zuwa yake faɗa ba saboda ba fa a tubi suratul lil muslimi Allah ke sura ɗaya alqur'ani yana da sura ɗaya daidai har guda ɗari da sha hudu to ba a san haka je ka sura ɗaya kai Allah ce fa a tubi suratul lil muslimi ku zo da sura guda ɗaya irin ta alqur'ani sura mai balaga ga fusaha ga bayani dalla dalla wadda in shuhada a kullum dunin lahi kai an ba ku dama ba ku kirawo duk wanda zai taimaka muku duk wanda zai agaza muku ya taimake ku akan kirkiro da sura guda irin ta alqur'ani an ba ku dama fit ku dai ku tirisha duk wani intellectual sai a wani guri ma Allah ce ku haɗa har da aljanu intellectual daga cikin su masu ilimin masu hankali masu fusa ku tattaro su ku gayyato su haka kuma a cikin mutane ku gayyato na ko'ina duk a zo a zanna a ƙirƙiro sura ɗaya kawai ake su min mislihi irin ta alƙur'ani idan ka ƙirƙiro ta to wannan ya tabbatar muku Muhammadu ƙarya yake kenan shi ya ƙirƙiro Qur'ani ba da gaskiya ba ba maganar Allah bace ba in ku hakun gagara in kuntum sadiqin in har gaskiya ne abin da kuke faɗa iddi'a'in da kuke cewa Muhammad shi kirkiro shi saboda haka alqur'ani maganar mutum ce ba maganar Allah bace ba in dai haka gaskiya ne abin da kuke faɗa to gashi an ba ku dama shi aka buga aka buga aka gagara duk har a wani fitsarari aka samu wani suratul fil alfili wa ma adraka bil fili la yukhartun wala ina to saboda haka an gagara to shi ne sai Allah ce kwalelan shi ne tahaddi fa in lam tafa'alu in har yanzu a yanzu ne alqur'ani da yake sabka a yanzu nan da ake da mutane masu kwakwalwa masu yare an tsatsa larabcin ne kan kagarya wanda nan gaba ke rika ga wannan wata mu'jiza ce mata alqur'ani Allah ke ba mu labari nan gaba kenan alqur'ani ma nan musulunci zai samu baki da sauransu to in har a yanzu larabawan ne critical mana tsantsa yaren ne ake na larabci wanda bai gaure da kowane yare ba to yanzu ɗan yaren ɗan asalin ma sun gagara to kuma ina ɗan ku ci mu ina wanda za an su da an ba su tafiya larabcin yana tafiya yana ta ƙara ka san yare ne yana ƙara ƙaruwa da wasu yare wasu kalmomi suna shiga turawa sun shigo su ma za su shigo da wasu kalmomin su wasu yare sun shigo za su shigo da kalmomin su ba haka yi ba mu yanzu yanzu da ke hausa sai ta a san ba san tantagariyarta yanzu ko ta shigo da yaro duka daban-daban ta aro a larabci kai aron ma da kai a larabci ya fice iyaka ta aro a faransi ta aro a- a- a ingilishi ma duk inda ka ji kalmar hausa an ce ta shigo da alif wallam to kalmar larabci ce almajiri kaga alif da wallam ta zo to kalmar larabci ce asalin ta ba hausa bace ba almuhajir ne ga su hausa ce faransa ne in ka ce kuma bokiti shi ma ingilishi ne kuma dole fahimi eh hannu kuma za a kai da abin shi ke nan ya zama yaran haka ga zai miƙo musu in nan inda ka yayi ba hausa da kake miƙo mu wata tun ake shi ma dai kuma amma ga mu ya zama yara to ya zama mai da sura to ina ba ta an gani ma'ana dai a taƙaice wani yayi aran ba ba illa ba ne ba kuna fahimta ma'ana ana nuna a lokacin ɗan asalin wanda su da hausar ce suke tanta larabcin ne suke tanta gariya sun gagara yin alƙur'ani to ina yanzu da kuma larabcin ma ya kai kama kama zaka shi a larabcin ma zaka shi kal- wasu kalmat hazi kalmatu rutiniya hazi kalmatu kaza mu istaqidiyya ma'ana diktatoriya duk waɗannan kalmomi ne da arwasu da aka kuma aka lankwasa su da koma larabcin to shi ne sai Allah to in a yanzu ‘yan asali gwannan sun gagara su ƙirƙiro sura guda ta ‘yan alƙur'ani to ku sani walan na ɗaliban ilimi sun sani lam da lan bambancin su lam tana koriya lam in ta zo ita kuma har abada ce fa in lam taf'alu kun ga lam tana ta ko in a yanzu kun kakara to sai Allah ce ni walan ita kuma koriya ta har abada ce har abada to ba za a ga har duniya ta kare ba za a yi ba gashin da ya kai shekara dubu da wani abu ko an an gagara ba za a yi ba a kaga a yanzu ka duba yadda ake ma musulunci makirci duk waɗannan abubuwan da turai europe da amerika da suke wa duk musulunci da ake ma sai an danne musulunci ba a san musulunci na haƙiƙa na gaskiyar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai a'a duk waɗannan makir duk waɗannan ne kan ga in kala kato ma duk su ne suka kirkiro wasu makarantu su na can da za a je a karantar da kala kato ka zo kai ta iskantin ka matuƙar in dai akwai makaranta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to wallahi insha Allah addinin Allah zai tsira kuma insha Allah ko zai tsira dama alƙawari ne Allah yi ma'ana ne kowane lokaci Allah zai zuba wasu bayi Allah suna nan a buga a buga suna nan tam akan karantar alƙur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to waɗanda bayan Allah ne suke so a rushe musulunci dan Allah da suna iya da masu yi ba to gaskiya kai alƙur'ani ma sun kirkiro sun yi alƙur'ani amma ni bai je ko ina ba tuni an fallasa shi wani za ga wani sabon alayyar alfurƙani da suka yi duka ina yake an ha an fice gurin suka zubo suka kawo kasuwa wani mai sai da alƙur'ani kawai da ya karanta da ya ɗauka ya karanta wani shafi guda ya karanta ya ce kai wannan akwai ba daidai ba ne ba su da kan suke mamaki to Allah ya riga ya alƙawarin zai tsare kayi shi Allah ce mu ka saukar da shi kuma mu zan kiyaye kamu saboda haka duk waɗannan su attaura su injila su zabura duk sai ko ku ne da gun Allah subhanahu wataala amma Allah bai kawo alƙawarin zai kare su ba shi yasa kuka ga duk su suka yi abin da suka gada ba su yi wadaƙa da su amma alƙur'ani to Allah ya ɗauki alƙawari zai kare kayansa shi yasa na kuma kare ta ubangiji ne inda dan nuna da tuna an gama an kare ka duba hukumar kalmar terrorist da suka kawo muka jefa a cikin musulmai kuma musulmai muka ce juna a yanke terrorist ne antigrist wa ne kuma mutum ya yarda kai ce ma dan uwansa antigrist ya je mishi terrorist Allah kare mu to sai Allah ce walan tafa'alu har abada in a yanzu ba a yi ba to a nan gaba ma ba za a yi ba la ya tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira haka Allah subhanahu wa ta'ala kullum kullum
ثم اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن mm.
ولا يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Allah subhanahu wataala ce ya faɗa musu wallahi ko mutane da aljannu za su haɗu akan su zo da irin wannan alqur'ani wallahi ba za su iya zuwa da shi ba har abada walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da shashi suna kama ma shashi suna taimaka ma shashi kaga wannan ita ma wata mu'jiza ce ta daban Allah subhanahu wataala ya ba da labari cewa ba za a yi ba kuma gashi abin ya tabbata yau fiye da shekara dubu da wasu ɗaruka amma har yanzu an gagara shi ma kaga wannan shi ke nuna mana har yanzu ijazul qur'an to me Allah ce fattaqun nar to saboda haka ya kai dan adam ka ji tsoron wuta Allah fa da yi ka ya kawo ka yace ka bauta masa ka ki bautawa ba zai kyale ka ba yana da gida guda biyu na kuma biyu gidan aljanna da gidan wuta wanda ya ma Allah biyayya ya mishi da'a to zai je gidan aljanna wanda kuma ya saba ya bijire to gidan wuta zai shi saboda haka sai Allah ce fattaqun nara ku ji tsoron wutan nan fa da duk wanda ya saba wa Allah ku ji tsoron azabar Allah ta wuta ku ji tsoron wutar jahim Allah ya sanya ta sakamako da duk waɗanda suka karyata Allah subhanahu wa ta'ala suka karyata ayoyinsa allati yuqadu uquduha an-nasu wal hijara wutar da makamashinta mutane ne da aljani ita ta fita nan duniya kuna sa mata itatuwa to ita kuma can mutane ne da duwatsu za a dinga sa da aljani da mutane da duwatsu za a dinga sai ba mu tana ci tana ta huruwa tana ta balbala tana cewa a ƙaro ana cewa halin tala'ati wata ƙuda halin mazi a ce kin cika kin ƙoshi ka ce akwai ƙari ko ana zuba mu tana haɗewa ba za ta bani ba za ta ƙoshi ba sai Allah ya ɗora ƙafasa a ka- a- a saman ta ya taka ta ita da kanta ta ji wani takon ta ce ƙaƙ ƙaƙ ƙaƙ, ya isa Allah saboda haka innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasbu jahannam dukkan ku da abin da kuke bautar wani Allah da masu bautar gunki da masu bautar dodo da masu bautar doguwa da masu bautar shehu da masu bautar wali da masu bautar jesus da masu bautar saniya da duka abin da masu biyu da da wata tsiyani Allah ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi ku inda dukkan abin da kuke bautawa kuma bayan Allah hasbu jahannam ma'ana makamashin jahannama ne Allah kare mu da duk wanda bai bauta wa Allah ba bai kada ta Allah ba to ya zama makamashin jahannama Allah kare mu da makamashin wa iddatul lil kafiri Allah subhanahu wa ta'ala gota kuma ya ka ya tani gota ne domin kafire yan ce kafire waɗanda suka bishiro wa ayoyin Allah suka ki aiki da maganar Allah suka ki bin karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi ta san zuciyarsu Allah kare mu da san zuciya sai Allah ya ce mu wa bashir وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Mm.
من samaratin Mm.
قالوا هو الذي ذقنا من قبل Mm.
وأتيه متشابها Mhm. فيها خالدون الله أكبر أيوة كفوت على القرآن هي رتي zan zance ne bayanai ne dalla dalla daki daki in ka ajiye hankalinka ku ji ku farko Allah ya ɗauko mana hira ya kasa mana duniya fa kaza ce kashi kaza ce aka ɗauko kowane kashi aka gama mana bayani bayan haka yanzu Allah subhanahu wataala ya bayyana mana dalilai na ƙudurarsa da kaɗaituwarsa cewa in ba ka yi wa Allah ba kaɗaita Allah ba to wallahi ka yi asara kuma Allah yana da inda zai kai ka saboda ajo zai asara ba ya halice ka kuma ka zo ka bijire masa kawai ƙyale ka zo shi da ka ta banza sai ga ga Allah ina hankali wanda zai ce a a ƙyale mutum yayi abin da ya ga dama ai kwana da damar yayi addini da ya ga dama a ina kake da damar in kana so ka ga dama ka yi addini da ka ga dama kamata yi ka kiri ka yi kanka ko ka tsara ta da rashin kunya a ce wani lasite ai kowa yana da aiki da ka ku tsara ta don Allah ya sa mana ido ya kyale shi sa ake ma Allah ta'addanci amma ko za a gani amma in da kana so ka ce ka yi abin da ka ga dama to kamata yi ka halici kanka in ka halici kanka sai ka yi abin da ka dama kuma sa'annan sai ka bar duniyar Allah da ƙasar shi da ruwansa da iskar shi sai ka koma taka duniya yanzu ka san kana da ƴancin da yi abin da ka dama amma Allah ya yi maka ƙasar ya maka ƙasar ya maka rai ya baka numfashi ya baka iska ya baka ruwa mai daɗi ya kuma ya ce ka bauta mishi ka ce baka bauta wai kana da yanci ku ko san kai da ina kana mun yi jami'a shi baka kunya a bayan kasa wai har a samu wasu mutane masu kare haƙƙin nan adam wai yana da yanci ya za a tila safi wa addini to an zan kamata ai ka ce to baka san iska baka san iskar Allah ko ba ka ba to mu je ma to ni halitta Allah ya halitta tunda ya halitta tunda mutum kana iya bijire mashi to ka bijire mashi to ka bar duniyar shi ka bar iskar shi iya sai sai ka je kai abin da ka dama to amma har yanzu iskar shi kai kake sha numfashin nashi ne abincin nashi ne ruwan nashi ne kuma kace wai kai kake abin da ka dama a'a yana da inda zai saka ka je je ta ai a shi rijo arahi gaskiya ya kwarar da wata ran kashe tuni insha Allah to yanzu bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana makomar makiya ɗan wuta kenan ko mun ji ga sakamakonsu da sauransu to wani ayata to su kuma wanda suka ma Allah goya yaya to ka ka kai gaugawa gashi sai bayan Allah subhanahu wataala ya bayyana mana irin tanadin da ya ma makiya ayyuka to kuma ga tanadin da Allah ya ma masoyansa waɗanda suka bauta mishi waɗanda suka mishi da'a waɗanda suka kaɗaita shi kuma ta hanyar alƙur'ani domin a bambance mana ma'ana hanya ɓangaren biyu الترغيب والترهيب ga faɗaitarwa ga tsoratarwa sa'annan kuma ga halin bayan Allah na ƙware ga halin kuma lalatattu to kun ji dai lalatattu ga makomarsu to na ƙware Allah ka sa muna da ciki to su gani ga su Allah ce wa bashirul lazina amanu wa amilus salihat ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ce kayi bishara ga mu'minai almuttaqina masu tsoron Allah masu takawa anna lahum wa amilus salihati waɗanda suka yi imani na gaskiya waɗanda a nan duniya sun kasance masu kyautatawa masu bin abin da Allah yake so waɗanda suka haɗa tsakanin imani da aiki shine allazina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai ni Allah ce anna lahum jannatin tajri min tahti al-anhar Allah ce suna da aljanna manuɗinciya maɗaukakiya ma'ana guri ne ma'abucin itace ma'abucin ni'ima ga itace ga ‘ya'ya masu daɗi min tahti al-anhar kuma a ƙarƙashin aljanna ga ƙoramu suna gudana ƙoramar ruwa tatacce musaffa tatacce ruwa wanda baya sa fitsari baya sa komai kai sai dai wanda ka san kai kai gaba kai shi da na tafa iska ga kuma ƙoramar zumuwa tatacciya musaffa ga kuma ƙoramar madara lafiyayya Allah kai Allah kai da mu ga harawa to Allah ka ba mu ikon eh ba aminin ba aiki dagewa ne mafi yaƙi zukatan kawai idan muka yaƙi zukatan ce kenan anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar can Allah subhanahu wa ta'ala yana ji cikin suratul eh, Muhammad ne yake fada wa anhar to kun ji ko asirin wa anhar to anhar to
وعنها idan مصطفى ولهم ما أن يحيوا قطعت أمعاءهم الله أكبر Allah akbar Allah kai wannan guri ya Allah ka ba mu ikon dagewa ɗan uwa duka waɗannan tunatarwa akan mu fi tsoron Allah ne mu gara wallahi kamar tabbas kamar gobe ne da zan bi Allah yake faɗa a wannan sura wannan aya yake masalin jannatin lati wa idal muttaqun Allah ta kungo na aljanna da muka yi muku alƙawari masu tsoron kuka annabi malam muttaqun masu tsoron Allah kuma illa ne takawa shefi na ko ina zaka ga ya ayyuhan nas ittaqullaha shefi na ko da yake kada su yi yawa ɗaya a bari mu da waɗanda yi ma'ana kun ga tukun ina takawa shaitan ya dan an ce maka wane ji tsoron Allah kan da ji bakin ciki annabi ma an ce mishi ya ayyuhan nabi ittaqillah saboda haka sai Allah ce masalul jannatin lati wa'ida al-muttaqin yake misalin aljannar da muka yi alƙawari ga masu takawa Allah ya sa muna ciki yace fiha anharu min ma'in ghayra asiri yace a cikin ta akwai koramu kaga annan ba Allah ce ba min tahtil anhar yace a karkashin ta akwai koramu to kaga bai faɗa mana koramu ba to a wannan sura sai ya Allah ce min fiha anharun min ma'in ghayra asiri akwai ruwa tatacce pure wanda ya fi fiyawa tafiya wannan awa naku da wa da sauransu tatacce ila asiri ma'ana wanda ta haggaure da kwan fir ɗinsa wanda kawai ka shafe ne ya dinga fita kawai a- a iska ko a zufa an fice ba fitsari gaira asini ko wannan kaɗai ma yaya bayan haka sai Allah ce kuma wa ana harun min labani lam yatabayyar ta'amhu kuma ga wani korama kaga anan zancen babu zancen cewa ya da rage mu ka sha ya ishe ka korama ta madara tatacciya ba irin ta kuwa da ake da waken suya ba a zo a da mana da sunan madara da haka nan muna sha tatacciyar min labani bayan haka sai wa ana harin min hamarin lazzata in shagiri in sharigin Allah ce kuma da korama ta giya tatacciya ba mai bugawa ba ba mai teɓe ne ba da sa mutum ya sha ya zai ga kuma kai ya ce sannin ku aron ma ya duka da gaida su a'a tatacciya ga ƙanshi kuma ba bugarwa garin mutum yake koramar ta gatana babu zancen rabuwa ba ni ne babu وأنهار من أصل مصفى Allah subhanahu wa ta'ala ce kuma ga wata ƙoramar ta sunwa ta ta ciya ba irin da alkanci ba su su wasu gane ba cewa Allah zai ce sunwa tana aiki tana amfani ba ko ta sunwa ba ce ba a'a a bari ta sunwa ta Allah ta halal wanda ya kudan zumur wanda kudan zumur yake yawo ya je can ya je can ya je ya ɗauko ya dawo ba kudan zumur da aka tattare ba aka rike shi ko aka shimka mishi abu guda daya a a kudan jin wanda zai yawo kilomita ya je ya ciwo wani hurar ya je gabas ya ciwo ya je arewa ya ciwo ya kawo ya hada ya tace ya sa kuma ya fitar Allah ya sani ya hada amma ba irin jin wanda ake zuwa ba kawai a kamo su a a sa ta a cikin daki a dinga ba ta ko su gari ana ba ta wani abinci tana yi in ta yi zata da wannan nagartar da Allah ya faɗa domin ai Allah ma da yake ya kharuju min buɗuniha yawwa Allah saka da alim ya ɗauko kan gaba kun ga Allah subhanahu wataala da ya tashi ma cewa ni Allah ke umarni ya ba zuwa yake summa kuli yan kulli samrat Allah ke ma kudan zuwa ka je ka ci duka ƴaƴan itatuwa fure iri iri kai wanda kai furen da kake ganin ba da amfani to shi kuma Allah ya sanar da shi akwai amfani sai shi tsotso na ya tsotso na can ya tsotso na can ya tsotso na can ya tsotso da biya hada sai a yi milajin a cikinsa sai a fitar maka kuma da magani tatacce ba sai an shiga laboratory ba a haɗa wancan a haɗa wancan da sauransu lafiyayye wanda ko zai bari in fi ce gandar amma duk wannan namun haka haɗa mai ruwa rufi sai in ka sha maka magani kuma sai ya bar maka wani APC gandar amma da ka sha na Allah shi kenan kaga Allah bai umarni ne Allah ya baka su mafuni min samarati to ka kamo kudin zuma ka rufe shi a ɗaki kana ba shi abinci kala guda to ya za a iya samu wancan abu da yawa shi yasin ya mutane sai sun sha zuma ta kawo musu matsala a'a ba lafiya ce ba ta ce ba a barta normal yadda kudan zuma ya yawo ya yi yana da yanci ya shi inda ya ga dama ya dawo ya zuba to kai kuma in ya zuba ka je ka ɗauko wannan in ka gani daban take da waccan Allah ta yake mu to saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce kun ji min tatal anhar a karkashin wannan wuta akwai koramu ga su ne kun ga wannan aya sai aka koro mana koramu su ne muka dan karanta kadan sai Allah ce kullama ruziqu minha min samrati rizqan sai Allah ce ai aljanna idan Allah ya kai muna ciki sai Allah ce kullama ruziqu duk lokacin da aka ciyar da su amfani aka ciyar da su abinci ƴaƴan itatuwa duk lokacin da aka zo musu aka ba su ayan itatuwa ayan abinci a nan aljanna qalu hadha allazi rizqna min qabl sai su ji kai wannan irin shi da zurfa aka mana ne dazun ma wannan shi ne saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya ce a a shi da dalibai da masu tafsiri suka ce inna ahlul janna yarzuquna min simariha ta'tihim bihil malaika فإذا قدم لهم مرة ثانية قالوا هذا الذي أوتينا به من قبل فتقول الملائكة قل يا عبد الله والليل واحد ونعم مختلف yace ai aljanna idan aka musu abinci yace to mala'iku su zo musu da shi wannan dan shine aka muna sai mala'iku su ce ma dan adam kai dai ci kawai ka cika da dan adam duk inda yake adam ba dai eh a aljanna ba shi sai ce kun ya abdullah ya ba Allah ka ci kawai yace fal launin wahid launin ne iri daya amma wa da'amul mukhtalif dandanan daban ne sai ka taba yake a kai ba shi bane ba kamar mutum da aka maka abu da maka zai kace kai banna ce sai wani ya taba ce kai wani taba da kashi kai a wani ashe daɗi gari to sai ranar yake ce a'a launin ne ma'ana ne ‘ya'yan abinci da suke na aljanna suna ne suka tara ko da na duniya amma abin ɗanɗanan daban ne ko min daban ne saboda haka wannan kaɗan daga cikin ni'imar aljanna abinci to an aka ci aka ƙoshi to kuma kuma ɗan adam kuma sai buƙatar mu mace sai Allah ce wa lahum fiha azwajun mudahhara Allah ce to kuma a aljanna bayan dukkan kakomi an fasa ce fa ne masu gida da an ce ba ce kuma to shi gina hankali ya kwanta don ta ce ba da kawai ta wani malami ana bayanin aljanna wuce in gaji kana ma yaro bayanin aljanna kana cewa akwai ma wannan ya ga aljanna akwai kaza akwai kaza da zai ce ka ba a ana bayanin aljanna ko a cikin makaranta sai yaro yake tambaya sai ce malam akwai halawa aka ce akwai halawa ya ce to wa ka gani hankali zai ka ce mishi aljanna akwai chocolate akwai halawa akwai lulu akwai kayan wasa shi nan ke duniya shi yauwa to sai margarinta ka ce ba akwai bala ba wannan ba ta balan balan yauwa shi ne mai gida da ka ce aljanna babu ce ba ne babu ban duniya ba kowa da inda yake mishi kekere kowa ta ba yauwa to kowa ta fahimta saboda haka wala mun fiya azwa bin mutahhar Allah ce kuma aljanna kuma ga mataye hurul ayn mutahharatu tsarkakakku ba kazanta ba za ka taɓa jin wani wari ba ba za ka taɓa ganin kazanta ko salce ba ma'ana kazanta ta zahiri ko ta ma'ana ko ta zuciya ko ce babu ta tsarkakakku da kazanta tsarkakakku daga duk wata kayan cuta tsarkakakku kai hatta haila da jinin duki babu shi ba kashi ba bayyani ba mashina ba komi ta daga baki da mu dan harat tsarkakakku ku duk waɗannan abubuwa su ne hurul iri to wani zai ka to matan na aljanna na duniya fa to su ne matan duniya idan suka yi abin kwarai suka shiga aljanna to su kuma za a da su kyawawa fiye da hudul in kuma a sanya su ne kuma shugabannin hudul in kuma dalili Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa mana a cikin sura ta inna an sha'ana hunna na'am to turban aturaba shalatin ha bil yamin ya isa matan duniya sai ce a ta an ba maza mataye da sauransu to gashi albishir saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ta yi aikin kwarai ta je ne na ai aljanna to a aljanna za a maida ta kyakkyawa fiye da hudul ilmi kuma ba a nan ba tana takama da girma ba ita ce uwar gida to a aljanna ma kuma ita ce uwar gida za a ɗora ba ta girman za a ɗora mata kamba to me kuke bukata ga dalili Allah ce inna ansha'ana hunna insha'a Allah ce mu muka kirkire su muka tsara su tsarawa faj'alnahunna abkara duk tsohonki Allah ce sai a jira ki budurwa shi ya sanya wata rana wata tsohuwa ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasulullah ka roƙa mu Allah ya kai ni aljanna sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ai tsoho tsohuwa ba ta shiga aljanna sai ta fashe ta goyon na ni ai ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ya ga ta irin yawa irin wasan na irin wannan barbanci yace ai ko ba ta shiga aljanna sai ta wuce da kuka sai yace wata ba haka nake nufi ba ma'ana a aljanna babu wanda za ta shiga aljanna da tsuwa tun in matar da za ta shiga aljanna budurwa ce Allah zai yi ta sabuwa shi ne Allah ce urban atraba a ne da su ƴan mata kuma tsarin juna babu wanda tafiya ta baranta na ta ce to ai ni na titi ko ni wani ya kwanta wancan da a'a daidai urban atraba da mama da ɗayarta da waye da duk daidai a ci kuma ba a tsufa ba a raguwa ta barandana ki ce ai na jiji tsaro ko na jiji haske ko na jiji kiba ko na jiji kaza ko na ai jijin dan fara ya ba to duka babu wannan urban atraba Allah ke tsaron juna ga baki daya kaga da an kashe kishi an kashe mino da duka baki daya Allah kai mu gidan aljanna sai to da Allah yana aljanna zan tsaya na fuku ko a nan duniya da zan tafi bari mu ta wasa mu sa kan zuciya bai kai sai ka ga dama kamar Allah abinda Allah hana kuma kake Allah ku duba hogan ba duk tanadi ne Allah ya muna idan muka bauta masa muka ji tsoron Allah kuma mu Allah ce wa hum fiha khalidun ƙarin ni'ima kenan wannan shi ne cikan ni'imar gabaki ɗaya to duk kaga mun yi murna waɗannan abubuwa ko ba kashi ba fitsari ba yunwa ba cefane ba talauci ba kawo kuɗi ko ni an tsari kawai daɗin ne ka yanke goma ta malam bayan ka yanke goma ka sa biyar kuma duk abin da kake so babu zancen ai akwai gidan wani can gidan firizidan ne shi suna iya cin kayan kaza suna iya cin tuwon kwai da tuwon kaza da waye da sauransu yanda ake ce a gidan firizidan haka za a ci a gidan talaka aljanna ba kowa duk ɗaya ake babu wani abu da za a je gidan wancan babu ko gidan wannan babu to kaga Allah ya kore mana nimar ko to ne matsalar da duniya dama ita ma nimar duniya karewa ko to ta aljanna kaga cikan nima sai Allah ce wahum fiha khalidun ana madawwama a ciki da'iman ne babu karewa ba mutuwa ba tsuha ba karewa a ce a da tsohon ne kuɗi ne a da tsohon ne shugaban ƙasa ne a da tsohon kaza an kare a can babu kun ga cikin ni'imar kenan hum fiha khalidun suna madawwama a ciki ba zancen fita ba zancen karewa wannan shine tamamu sa'ada da dole daɗin da aka yi mana aka ce to an ɗebe mai an ba mu shekara dubu ko shekara dubu goma har yanzu da saura an rage daɗin domin biyan da ake in ana kai ana yi ana kwana yin bilin ta ƙare amma an ce babu ba a ƙarewa fa to kaga shi kenan kun ga wani yau hun iya khalidi ita ce ta tabbatar mana da cikar ni'imar gabaki ɗaya in an shiga ba a mutuwa kuma ba a ƙarewa Allah ka kai ni gidan aljanna Allah ka ba mu ikon to da an wani zaka ta kaya sun tsinke a gindin gaba to dama wata gabar ce zamu shiga gabaki ɗaya ita kuma gabar nan dama sai gobe sai a tashi a kanta da fata abin da daidai Allah tara mu cikin ladan abin da mu kuskure Allah ya fi muna bukatocin na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ta bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ta bamu ikon guje mata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid اللهم هدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا أديا إلا حزلته ولا حاجة من هوائي الدنيا والآخرة هي لك ريدا ولنا فيها سلا إلا قضيتها وسلتها يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم آتي نفوسنا تقواها اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله ساكت عليه